إذا كان تشبيه مقلوبا فيما يأتي قال ابن المعتز والصبر في تحقيق الرجل ليل مستقيم كأنه غرة مهر أشقر
والصبح في قرة ليل مسكر كأنه غرة مهر أشقر أها. وقال العسل
وقال الدكتور في عمرة الورد في عمرة الورد شيء من تلصدها وللقضيب نصيب من تمرجها جميل أها.
وقال أيضا في وقت بركة المتوسط مم.
كأنها حين لذت في تدفقها مم.
يد الخليقة لك ما كان واديها نعم مهم.
صارت بنا السفينة في بحر كأنه جدوان جدواك جدوان وقد سطع نور البدر كأنه جمال محياك محياك نعم محياك ممتاز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين barkar mu da saduwa a yau talata talatin ga watan hudu shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bakwai ga watan shida a shekara ta dubu biyu da biyar don ci gaba da darasin balaga wannan kuma shi ne darasi na nawa kenan na tara ko da waɗannan tasbi waɗannan tamari da za mu shiga idan mu kuma ta ba na darasin karshe ne da muka yi wanda shi ne at-tasbihul maqlub wanda muka ce at-tasbihul maqlub shi ne ja'al mushabbahi mushabbahan bihi bidda'i anna wajha as-sabah anna wajha as-sabah fihi aqwa wa azhar haka muka tarihin su ko to anan cewa ni makana tasbihu maqluban fi ma ya'ti dan ne at-tasbihu idan to al-maqlub a wannan abin da zai zo ga dai abin da ibn mu'taz zai faɗa wa subhu fi qurrati laylin musbil ka annahu ghurratu muhrin ashqara an gane ko idan an sai ana nufin gefansa qurratu bi ma'ana sarafu gefansa ko janibu lailin muskir dare wanda yake da haske ragowar dare mai haske wato lokacin al-istirar wato idan da kanan lailu fi lokacin istirar sai a ce lailin muskir dare idan ya shiga lokacin da gari ya yi sa bai riga ya waye ba kaga lokacin akwai hasken ne asubari amma akwai ragowar duhun dare sai a ce lailin muskir ka annahu gurratun muhrin al-gurra shine tsugon fari a jikin bakin doki yawanci akan samu shi akan goshin doki an fahimta ku farin digo da za a samu a jikin goshin doki yayin da doki ya zama baki ko fari wannan farin abin shi ne ake kira gurra an gane ku manzo Allah ce inna ummati yub'athuna yawm al-qiyamati gurran muhajjalina min athar al-wudu at-tahjil shine hasken da yake jikin kafar doki launin fari a jikin kafarsa yayin da doki ya zama ja ko baki a gurra shi ne launin fari a goshinsa yayin da doki ya zama ja ko baki wannan a tahjil a cikin larabci gurran mu'ajjalin wato mutane za su tafi da kyallin fuska da kuma kyallin kafafuwa da hannaye ne a kan wudu saboda wato alamun alwala kamar da manzo sarki ya gana cikin hadisi da aka yi da an ce gurra ta muhur muhur shine alfadari dan alfadari shi ba kusan da alfadari idan an ce askara wanda yake da launin za an gane ku askara wanda yake da launin za mun fahimta da kun kalmomi to me yake so ce yace wasu ba fi qurratu laylin musbiri asbahi a gefen dare wanda gari ya kusa wayewa cikinsa asbahi a irin wannan lokacin ka annahu gurratu muhrin askara kai ka ce goshin alfadari ne wanda yake ja ya yi kwamishin su su ake an kuma na dai fafara wani da wasa to me yake so yake an kuma me ya kamata a kamanta da me shin goshin alfadari ja wanda yake goshin sa akwai launin fari shi ne ya kamata a kamanta da hasken asubahi a karshen dare ko ko hasken asbahi ya kamata a kamanta da goshin alfadari wanne ya kamata a kamanta da wani goshin alfadari ya kamata a kamanta da wani wato goshin alfadari ya kamata ya zama almusabba hasken asbahi a karshen duhun dare zo ne almusabba amma a nan sai ya rike da sai ya mayar da hasken asbahi shi ne almusabba goshin alfadari shi ne almusabba kaga ya zo ne at-tasbihul makhluq ina fata an fahimta wa qala al-bukhari bukhari ya fada yana kira da wata yace fi humratil wardi shay'un min talaquliha wa lil qabib naqibun min takanniha ai akan alward fure na alward ko fulawa ta alwardi wanda ke tausa alwardi inda launin fure ne wanda yake da mai gaja gaja yace fi humratil wardi a cikin jajajajen fure na warta sai ummin ta lahudiya akwai wani abu na irin kyandanta domin an lahadu a cikin harshen larabci a tsarin harshen wuta amma akan ce an lahadu kuma ana nufin aljamal kyau da haka abu lahab da aka ce masa abu lahab ba harshen wutar suka hango ba a saboda shi ke kyawun mutum ya ce masa abu lahab kamar baban kyau su ya to amma kuma mu kuma sai mu hange shi ta dai mahangar tunda dai arne ne ko ba ka yawwa to talahu yana nufin kyau kenan wai a cikin jaɗin nan da kuke gani a fure na wardi akwai ɗan wani abu na kyawunta wato kamar shi fure ya kwaikwaye ta wajen ne wajen kyau والقبيب نصيب من تجنيها القبيب كايت وكمانجيا ta itace wato kamar dai reshe karami wanda iska ke mai ke kada yana da miza guda ɗaya shine yawan motsi ko motsin sa da yau da yawa yake yi ba cikin rangwada shine kita wani kabihi ita ko tsumangiya tana da nasibin tana da wani nasibi tana da wani kaso ba duka ba min ta sanniha na irin rautayarta wato kenan karamin reshe da ka zauna rautaya so yake kwaikwayo irin rautayarta lokacin da suke tafiya sannan waje daga gashi da jaji jaji ko yake kwaikwayi jaji jajen ta ina ba zan bayyana a nan gurin a hakikanin gaskiya ta fiye da kudu da ya kamata a kamanta ya tsaye ta da ne da alkabi sannan a kamanta janta da ne da wannan jaji jajen na wardi amma sai ya kamanta wardi din da ita ma'ana ya zama a tasbihul mablu wa qala aidan fi waqti tilka al-mutawakkil wato mutawakkil ɗaya daga cikin kulafa ne na banar abbas yana da wani tafkin ruwa da ya sa a kai masa wanda ya mayar da shi wurin shakatawarsa to ya faɗa yana mai siffanta wannan tafkin ruwa na mutawakkil yake ka annaha hina najjat fi tadaffuqiha yadul khalifati lamma sala wadiha domin tafkin ruwa ne a kan babba da ruwan yayi da kuma ana so a kore shi an bude wani waje inda za a bude shi a kore ruwan sai to lokacin da yake da yawa yake tafiya tunda babban tafki ne sun fita ka anna kai ka fi wannan tafkin na ruwan shi ne lajjatsu ka da suka ha yayin da ta zurfafa wajen malalo ruwan da ke cikin ta kai ka fi tafkin ruwan yayin da take malalo ruwan yadin khalifati hannun halifa ne lamma sala wadiha yayin da koramar ta gudana koramar ta kyauta kenan wato yana son ya kamanta kyautar halifa da gudanar wancan ruwan da tafi to nan gudun maka ya kamata ya zanto an kamanta hannun halifa din da ne amma sai aka kamanta birka din da ya dole halifa kaji kuma dai tafiyar makalub sarar bin safina fi baharin ka annahu jadwak jirgin ruwa ya gudana da mu fi baharin cikin wani teku ka annahu jadwak sai ka ce tekun kyautar ka ma'ana tekun ya yi kama da kai wajen kyauta kaga nan ya kamata a ce su ne ya kama da zai yau wa qad istafa amuru badri ka annahu jamalu muhayyak ga kuma hasken mutadaren sha hudu ya ya ya ya ya leko ko ya haskaka ka annahu jamalu muhayyak kai ka ce kyallon fuskar wato watan ya yi kama da kai amma da nan ce su ne ya kama da da wata yibul makulub ne dai gabata gane ba ina ga kowanne muka sai mu karanta wancan na balagar tasbihi tun da shine da yake kan da karanta balagar tasbihi din
بلاغ التشبيه وبعض ما أثر منه من عن العرب والمحدثين
تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريق يشبهه أو صورة بارعة تمثله وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطوة قليل الخطورة بالبال آه، قليل قليل الخطورة بالبال أو مستفزا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع للنفس أروع للنفس أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واحتزازها anan abin da ke son yi magana me balaga da take cikin attashbi me yasa attashbi ya bamban da sauran zance na yau da gobe balaga da ke ciki bambancin zance na yau da gobe da mutum zai yi da kuma tashbihi kamanta abu da abu me abin da ke ciki sannan wa ba'du ma usira an al-arab da wani sashi na abin da aka jiyo daga larabawa larabawan asali kenan wal muhaddathin da kowa mutanen karshe almudathun cikin waɗanda suke mutanen karshe waɗanda galibi ba a hujja da zancen su a cikin harshen larabci waɗanda suke nan da su ake hujja da zancen su shi ne ke kanka wa balagar tashbihi min annahu yantakalu bika min ash-shay'i nafsihi ila shay'in fariqin yushbihu balaga ta tashbihi tana ginuwa ne saboda shi yantakalu bika zai cirata da kai min ash-shay'i nafsihi ila shay'in fariqin yushbihu daga abu kansa zuwa ga wani abin da ya kyakkyawa su ne fari mai ban kawo ko kyakkyawa yushbihu wanda ya kama da shi so yake baka labarin amma sai ya tafi ya dauke ka daga daga nan mun zuwa wani abin can da ya kama da shi don ya kulla alaka tsakanin su au suratin bari'a ko ya baka wani hoto bari'a mai ban sha'awa tumatilihu wanda take kamanceceniya da wannan abin da kake son kai magana a kansa wa kunna ma kana hadha al-intiqalu ba'idan to duk lokacin da aka ce zaka tafi daga nan zuwa wani wuri to kina zaka tafi nesa kuma kina ka tafi mai kusa dan zaka ga alaka tsakanin abubuwa ta kamance ce ne a kala kala ce akwai alaka ta kusa akwai alaka matsakaiciya akwai alaka kuma ta mai ta nesa yanzu duk lokacin da zaka kamanta wato hasken mutum da hasken farin wata ina ba dan fahimta alaka ce ta nesa dan bambancin hasken dan adam da hasken farin wata din yayi nisa da yawa to kullu alaka tsakanin wannan abu ne wanda yake mai nisan da suke ina ba dan fahimta amma duk lokacin da ka zo zaka kamanta hasken rogo yayin da aka bare bawansa da kuma hasken kitse alaka ce ta kusa kusa nesa ta kusa ba ta nisa da yawa ka ce kai ka ga rogo fari sun kaman kitse ba zai ba da ya alaka ta nesa da yawa da mushabaha din da akwai dan kusan da ina fata mun fahimta to shine yake so yace kullama kana min tiqan ba'idan duk lokacin da karata daga nan ya zanto zuwa wani wuri ne da nesa dan kunna alaka qalilul khuturati bil bal irin abin da yake karancin tsartuwa ta fuskar tunani a zuci ka kamanta abu kaza da kaza dan nisan su yayi yawa aw mumtazajan bi qalilin aw kathirin min al khayal ko abu ne da yake a garwaye da abu mai yawa ko kaɗan mana khayali na khayali wato abinda kawai zuciya suke kuranta shi ba ma zai iya yiwa ba a zahiri kana tasbihu arwa to tasbihin ya ta zama mai bankaye lin nafsi ga rai ko ga zuciya wa ada ila ijabiha ya fi kiran zuciya zuwa ga abin mamaki zuwa ga zuwa ga zuwa ga ta zama an burge ta wa tizabiha da motsuwarta wato idan ka tashi a tasbih ya kamata ka kamanta abu idan kana son ka burge da yawa daga wannan abu zuwa ga wani abu wanda yake manifest sama da kamanta shi da abin da yake na kusa sama da kamanta shi da abin da yake na tsaka tsakiya to kaga anan wani idan a je zanto na kusa sai a dauka zancen kai zancen awam mai gama garin mutane baka burge kowa ba sai ire-iren ka ko waɗanda suke bai ba su da zuci cikin balaga idan ya zama tsaka tsakiya to kuma ka kaga irtakai kamar tabbatar ukura fil balaga lokacin da ya zanto da yi da jiddan وقد يكون في الخيال لا يكون على ارض الواقع الخيال da tunani ko zai kasance amma a zahiri kila abin ba zai iya yiwa ba to wannan ya fi kwarewa ta wajen balaga ilan abin da kila wani ma bai hango tuffar da take jikin wancan abin ba inda ta yi kamar ta wannan kai ne ka kunna kunna aka ce in ko haka ne to wannan ya fi burgewa a balaga amma idan ko akwai tuffar hakikanin ta ba kai ne kai tunanin akwai ta bayan koma masu fasaha ba za ta yadda akwai ta ba ina fata mu fahimta sannan duk abu a duniya wannan na da kyau ku fahimce shi da ba duniya da ya samu sufa daya zai samu sufofi ne da yawa da kai da ni da mu da su ba wanda yake da sufa daya sufofi ne da yawa za ka samu tattarar dan adam ina fata mu daga cikin sufar dan adam akwai hankali daga cikin sufar dan adam akwai bayarwa akwai karba akwai tafiya akwai kyauta akwai sufofi da yawa kasance su dogo da gere baki fari wankan tarwada duk wannan menene sufofi ne sai dai kawai mutum baya iya hada da kishiyarsa idan mai kyauta mai ruwa ba zai yi ba ko dai mai kyauta ko yawa idan to jarumi matsorafi ba zai yi ba sai dai kawai zama jarumi ko matsorafi amma zai zama mai kyauta zai iya zantowa jarumi zai iya zantowa malami zai iya zantowa sha'iri zai iya zantowa adibi zai iya zantowa baligi zai iya zantowa usuli zai iya zantowa lugawi kaza kaza da akhirih hadhihi sifat qad tata'addadu fil insan al-wahid tata'addadu fihi sifat tata'addadu fihi sifat to lokacin da sifofi suka yi a tsare da mutum to akan kalli wanne ya fi shahara da su ina gaban ka yanzu zaki yana da sufofi daga cikin sufofin zaki akwai katon kai lokacin da nake karuwa na ayi zaki katon kan na kalla sannan akwai farautar mutane da cinye su na kalla amma mai na kalla jarumta yawwa a cikin kalla abin da ya shahura kar in zo in kamanta wani da zaki amma na nufin ta fuskar katon kai ina kuma lagasa sai na yi shi ne amma idan jarumta ne nufin da shi ne wajen shabashi din to an yarda ina ba dan fahimta eh yanzu cikin sufofin kare akwai yawan hauki akwai kuma shay'un tanfiru minhu at-tiba as-salima dabi'o'i warkakku a kowane yare suna kin kare to amma kuma yana da wata sifa daga cikin sufofi shine abin da cika alkawari ba wanda ya kare cika alkawari a cikin dabbobi ya yarda ka mutu da ubangidansa ba zai gode ba shi ba ina fata fahimta yanzu kare ba abin da yake da jin tsoro irin ne cikin halitta amma idan yana gadin gidanka idan kula ta ta mata ba zai gode goye ba shi sa har wani ke tawo ta'addud bi adu ala man la ilaha illa yawanci idan ka kula ta kai farma ki da gidan wanda ba da karnuka wanda ke da kare sai kare ya hauki ko ya dai farkar da kai daga bacci ko da bai tsaya ba ta wuce ka zai da yi haushin ka farka idan ya fita kuma ta dabbar halaka da zaka amma dai kaduwar ta biwa ne to cika alƙawarin kare yanzu yanzu zan sa kai wanda kaman kare ya yi za a bani uzuri idan an cika ya za ka zage ni sai abin da nake nufi cika alƙawari wannan sifa ce wanda bai ba a yi ciki hara a wurin mutane ba kare yana da wannan sifar amma ba ta hara to kaga wannan yana daga cikin abin da a babin balaga ya kamata ya kamata mutum ya kalle shi ya kalli siffar da ta fi shuhura ta tare da shi wannan halittar har kafin ya siffanta shi da ita kamar yanzu zo ina muna da wani ce wani ai kamar teku ne sai a hayu ai abin da ya ni zakin sa ne abin da muke nufi yadda ruwan teku da ruwan zartsi shi ma ɗabi'a ta bada da kyau kamar ruwan teku ina nufin wajen zartsin ruwa da gishirin ruwa kaga wannan ba za a fahimce ne kawai waccan siffar da teku sun shahara da ita kyauta ita mutane da ta da yawa alkasra aljudu wal kasra ita magana na kalla saboda wato dandano na na zarfi ko kuma gishiri wannan yana da muhimmanci mutum ya fahimce shi a babu
فإذا قلت فلان يشبه فلانا تقول أو أن العرب تشبه القرى في الشكل أو أن أو الجبل إن كأن الإنسان إن إن تنبه إذا قلت duka inna zai zama bai zama annabi tunda alhamdatu babul qawli wa mashtuka minhu dole ta kasance maksura duk inda kana ko qawli ko ya qulu ko kana ta zo alhamdu da ke bayan ta kasara za ta zama ka'ida kenan ba da za ka ce kana anna ba zai taɓa yiwa ba
أو أن الأرض تشبه القرى في الشكل أو أن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان بل يكون لهذه التشبيهات أثر بالبلاغة لظهور المشابهة وعدم امتياز العثور عليها مم.
إلى براعة وجود أدبي ولخلوها من الخيال جميل kaga lokacin da ce fulanin da yake fulanin ko wani ya kama da wani wajen tsawo wannan ba wala da bace ba zan tuna wanda yadda kai dalibi ilimi za ka iya haka wanda yake sayar da rake akan titi ma zai iya ba mun mutu da kadin kai ne an gane ko au inna al-arda tusbihu al-firata fi shakli ko kace ai kasa da kake gani ta yi kama da ah, kwallo wato wajen kama yadda kwallo take a zagaye haka kuma kasa take a zagaye a wajen wanda suka ah, suke da wannan nazariya da wannan ba wani sabon abu da kawo ba ina ba za mu yanta kamanta kasa da cewa ta yi kama da kaza kamanta wani da wani da kuka ko duk baka burge ba aw inna al-juzr al-birtaniya tusbihu bil adaba ko kace wato tsibiran da ke cikin kasar ingila birtaniya kenan sun yi kama da kasar yaban kasar japan israel yaban sun yi kama da kasar japan dan akwai tsibiri tsibiri a cikin kasar ingila waɗanda idan ka kalle su ta fuskar yanayi daidai suke wajen kamanceceniya da kasar japan nan ma idan ka faɗa babu wata balaga ce kana faɗin wani abu ne na kusa wanda kowa ma haka kamata faɗa shi ne ke nan ne kulle wajen tasbiha ta asarar bir balaga wannan ababen da ka faɗa da kamanceceniya da kawo ba su da wani tasiri na balaga lulhurin mushabahati don saboda bayyanar kamanceceniya din wa adamu ihtiyajil usuli alaiha da kuma rashin bukatuwa wajen gano haka wajen gano hakan ila bara'atin zuwa ga wata gwaninta wa juhudin adabi ko wani kwazo ta fuskar adab babu wani kwazo ta fuskar adab wanda za ka yi amfani da shi don ka gano kamantacce da tsakanin mutum mai tsawo da mutum mai tsawo wannan abu ne da yake gida ta hanyar ganin ido su kuma sun fi lura da ganin hankali sama da mai ganin ido wani kudu da hannun kayan kuma babu wani kawai a cikin wannan tafiyun da ke aljurin burtaniya ta shi gida da ba fulan ibn fulan dabbun inna al-ardh tasbihu al-qur'an wannan ba wani balaga zance ne da larabci ya yi kyau ba kai kowa na ba amma dai babu wata balaga a cikin abin sai ce وهذا الطرد من التسليم يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون.
جميل. يتو إلى من المثال إلى من النوع وهذا الضرب يعني وهذا النوع من التشبيه إلى من النوع من التشبيه ده مكة مكة مكة بيان يقصد به البيان أبدا أنت نبي ده شيء بيان أبو فيل والإيضاح ده قال فتو ده شيء ثاني وتقريب الشيء الى الافهام بكتن تبع بلوها بهم كلها واكثر ما يستعمل في العلوم شيء ام يوجي ام في الامثال في نعتهم الى من كما الى من فكه دا دا الى من نهو دا الى من صرف دا kada su ilimin ne haka wani kunun da fanni fanni na ilimi amma dai ba a balaga ko a adaba a balaga ko a adaba wannan ba zai ba an bai da wato irin wannan magana ta gama garin magana in za ka yi tasbihi irin wannan to an fi samun sai dai ka amfani da shi a cikin sauran ilimomi amma ba a cikin balaga ba sun ce ne
ولكن ولكن لك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف ندما يسرع اللمع في احمرار كما تسرع في اللمع مقلة الغضبان
فإن تشبيه لمحات الندم وتعلقه مع مع احمرار مع احمرار ضوئه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا بالأديب إلا بأديب جميل yace walakin naka ta kun qara'atu tasbih amma kai wato kai na tasbih zai kama kai tukume ka kai ta yadda zaka yi shine ma tasma'u qala al-ma'arri yayin da zaka ji maganar abul ala al-ma'arri yasifu najman yasifu najman yana siffanta wani tauraro a sararin samaniya yace yusri'u al-lamha fi ihmirarin kama tusri'u fil lamhi muqlatul ghadabani lamha fi ihmirarin yana saurin gittawa fi ihmirarin da shi cikin launi jaja jaja kama tusri'u fil lamhi muqlatul ghadabani kama yadda kwayar idan mai fushi take saurin take saurin juyawa fil lamha cikin wato kwarmin idansa lokacin da mutum yake cikin fushi ya yi kwaya idan su jami'a da kuma saurin ne juya to sai ke kamanta kaiwa da komawar tauraro a sauran samaniya ga shi cikin launin jami'a da kaiwa da komawar kwayar idan mutumin da yake cikin fushi gaggawa da kuma launin a nan wajen hotar idan abu ne guda biyu da mai rame gaggawar da kuma launin da kuma launin to kaga wa ai ba kowa ne yake da basirar gano cewa mutum idan yana cikin fushi kwari idan ta kila kowa zai iya da kwari idan na iya ja amma ba kowa ne ke lura cewa kwari idan mutum suna saurin jujjuwa ba sannan ba kowa ne ke kallon tauraro da yake kaiwa da komawa saurin samaniya ba galibin mutane sun fi kallon tauraron da ke koyo da kuma samar tauraron da suke kaiwa da komawa su kuma taurari a sauran samaniya kashi biyu ne akwai a tsayyara akwai a tsawadita a tsayarar waɗanda suke aka suke kowa a wuri ɗaya ba sa motsi a tsayarar waɗanda suke tafiya su goma su tafiya sun kasu kashi biyu akwai wanda suke ko gabar da yamma ko da arewa ko kuma wanda sama da kasa suke to kaga da kowa ke lura da wannan gamba gama garin mutum wanda ke na ruwan shi idan ka ce ya da ruwan da yake a sama shi da wanda ke tsaye ya sani amma bai san wannan ba to kaga kallo wannan abin har ka kunna musabaha tsakanin wancan da wancan to wannan ita ce sana'a ta masu albula zawo masu balaga ina ba za mu yi kaga wajen mutum da in karib ko ba'i ba'i to kaga idan aka faɗa sai ka biya ku kayatar da kai sama da wanda yake na kusa kowa na iya ganewa shi ne ce fa inda tafiya da mahatin najmi kamanta motsawar tauraro a sama kaiwa da kuma wata da girtawarsa wa ta'alluqihi da kallonsa ma ahmirarin tare da launin jajajaja ma ahmirarin dauhi tare da jajajaja a cikin farinsa bi sur'a da gaggawa bi sur'a take yi lamhatin gabadani da gaggawar motsawar kwayar idan mai fushi kamanta wannan da wannan mina tasbihatin nadira ina daga cikin tasbihat waɗanda suke masu karancin faruwa ba kowa ke iya gano su ba an gane ku allati la tanqadu illa bi adib waɗanda ba sa iya biyayya mutum ya kawo su sai in ya zama to adibi tasbihi ne wanda baya biyayya ga kowa sai da mai adam an fahimta ku sai ce mai wani gane ka
وكأن النجوم بين الحجاب ومن لاح بينهم الابتداء da wannan ba wani abu ne kuma ce wa ka'anna nujuma baina dujaha sunan laha baina hunna ibtida'u annuhu da kun ganta lari adduja wato duhun dare kenan wa ka'anna nujuma baina dujaha kai ka ce wa ka'anna nujuma baina dujaha kai ko ka'anna nujuma baina dujaha kai ka ce saurari baina dujaha a cikin duhun dare na sararin samaniya sunanun sunnoni ne laha baina hunna ibtida'u wanda bidoyi suka keto a tsakiyar su ma'ana a nan gurin wato menene sunna da tauraro a ce me bid'a duhun duhun da hanka kenan kaga wannan ma kullu alaka tsakanin wannan da wannan ba abu ne wanda yake na kusa ina ba za mu fahimta sai shi ne فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراءة الشاعر وحدثه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالباب تشابههما تشابههما تشابههما فإن جمال هذا التشبيه كاي كل كاين وانا التشبيه جاء من شعورك ببراءة الشاعر zai zo ne ta fuskar yadda kai da kanka za ka ji kwarewar mawaƙi wa haƙihi da hazaƙarsa fi aqdil musabahati wajen kulla kamanceceniya baina halatai da tsakankanin halaye guda biyu ma kana yakhbur bil bal tashabuhu kuma wanda da waya ƙarfi a cikin ran mutum cewa akwai kama tsakanin su yin zai kulla alaƙa amma da ya kulla alaƙa sai ka gane kaɗan amma da an kai ne kika cikin ba za ka iya gano kamanceceniyar ba وهما
وهما حالة النجوم في قعد الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة.
yake cewa halaye na guda biyu wahuma na farko halatin nujumi fi ruqatil layl halayen taurari fi ruqatil layl a cikin duhun dare bi hali sunan diniya da kuma hali na sunnoni na addini a sahiha sahihai mutafarriqatan bainal bid'i batila wanda suke an watsa su sun daidaitu a tsakanin bid'o'i na bata wato kamar yadda aka tarwata taurari a sararin samaniya ga duhun daren amma tauraron ɗaya kan ɗaya kan ɗaya sannan kuma haka ga duhun bid'a sai kuma aka ɗaya ɗaya ta ne sannan ne ɗaya kan ɗaya kan ɗaya da sun haska sun kore wannan duhun ne duhun bid'a da ke na ba za mu da kaga ko ta jini yanzu idan kuma rubuta kanan wula filin da taurari suka mamaye a sararin samaniya da kuma ragowar wajen da ba tauraro wannan yawa wajen da ba tauraro amma kuma duhun daren bai hana taurarin yin tasiri ba sai ran ko suke haske ne sararin samaniya kuma su mata kwalliya su mata ado amma duk wanda zai yi munan sararin samaniya to haka bid'a take da za ta yi da za ta yi ado ba zai da munan abu amma sunna ita take abu ne kwalliya ko sai ta ba ya kullu alaka mai kyau cikin nan wa ka anna an-nuzuma bayna dujaha sunanun la bainahunna ibtida'u la ha bima'ana zahara kamar sunnoni ne wato ka annan nujuma bai na duzaha kai ka ke taurari bai na duzaha tsakankanin duhun dare na sararin samaniya suna sunnoni ne la ha bai na wannan fidawo wanda bidowi suka bayyana tsakankanin su ga taurari ga taurari sai kuma bidowi suka zo shi da duk inda duhu yake din nan babu tauraro to nan bid'a ce kenan sai ce ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدعة مبلل وأن البدعة مبللة قاتلة
yace sannan kuma akwai wani abu ga wannan tasbihi wani hada tasbihi rawa a ukra wannan tasbihi yana da wani ban kayan na daban ta wata fuska min annan sha'ira shine na nuna cewa shi wannan mawaki ta hayyana wato ya riga ya tunano a cikin kwakwalwarsa cewa annan sunana mubi'a wato su sun wani ababai ne masu haske lamma a ko masu kyalle daga allama kyalli daga allama kenan allama kyallin abu kenan wa annal bid'a muzlimatun qatima bid'o'i kuwa duhu gare su duhun ba mai tsanani idan an ce zalamun qatim wato duhun da ya kai matuƙa wajen duhu shi ne sai ce qatim
ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي بليت بلا الأطلال بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف جديد يضاء في الدرب خاتم
بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاء في الترب خاتم المتنبي وقف يواقع في كامة الفرح سنة تتوقع lafazin baliyu daga baliya ya bula ne idan an ce baliya abin da ya ɗaiɗaice ko ya lalace an gane ko ya bula yana lalacewa al'atulan zan ina ne na kwalan kuma sai karanta shi a cikin adam kwalan su ne kufai na inda mutane suka zauna suka tashi suka bai alamu na gida wanda ya rushe amma da zama rushe gaba ɗaya ba alamun an taɓa zama a nan an gane ko shi ne kwalan al'atulan kenan jami'insa wukufa shahihin a shahihin shi ne marwaci daga ashiru ne wa man yuka shuha nafsihi ba'a fi turbi khatam al khatam ai kun sani shine zobe ko al khatim ko al khatam don da kace yayi to abin da ke cewa balil bil balil bil atlali yace kai in salawanta irin salawanta da kufi yake wato ya kai mumuna addu'a ce a ce ma salawanta salawanta wanda kufai inda aka taba zama aka tafi ke in zama haka in lam akid biha matukar ban tsaya a inda ta taba zama ba da hukufa shahihin ba a cikin da tafi wato tsayuwa kan mutumin da yake marawacin zoben sa ya bata mutumin da yake marawaci zoben sa ya bata ya yi marawaci ne ya zo waje yana da zobe na zinari mai kima in zo ban jibata a wajen ya binciken zuwa a wajen ya ba ta lokacin zuwa a wajen to sai yake kamanta cewa duk lokacin da ya fita gidan da masoyiya ta taba zama an gane ku ta tafi ba ta wajen to amma yana daga cikin alwafa da cika alkawari ya dan tsaya a wajen ya tuno ta ya kuma yi kuka kuma ya daɗe irin daɗewar marowacin da zo ba ta kaga dade wata kuma ce kuma har yau kan samu munar addu'a ta in har ban yi haka ba to kaza da ban ma'ana gara babu ni da ake ban yi hakan ba shine banitu bilal aqdani illa la sai in salwanta salwanta irin ta kufai wanda aka tafi aka bari illa akin biha in ban tsaya a gidanta ba ko ko ka shihin ba a fitar da ta ina jin yanzu abin ya fito kuma duniya ne dan duniya ne mutum shine ce mai yadda ruwa na nasu yana yawa kansa mummunan addu'a bilbila ta ɗaiɗai cewa walfana da karewa wa idan har bai zauna ba idan har bai tsayawa ba a kusai na inda masoya suka tashi liyan kura ahada man kano biya dan ya tuna alkawarin waɗanda suka taɓa zama a wajen
ثم أراد أن يصور لك هيئة وصوته فقال ثم هنا تقول سورة كامكة سفر طيوات أولا فقال في كلمة كما يقف الشهيد فقد ساكنه بالتراب كما دينا مروة زي طيا أولي إذا مروة اللي رسا فقد قاتله wanda ya rasa zobe ta turabi a cikin kasa.
من كان يوجه الى تطوير حال السائل المتحير المحزون المطلق المطلق براسه المنتقل من مكان الى مكان الاضطراب والدهشة ودهشه بحال سفيه فقد في التراب خان خاتما ثمينا
yake cewa abin da shi ke cewa bayan ya kawo ya yi sharhi sai ce man kamun wasu ko ila taswiri halin zahiri wane ne wanda za a yi masa gamdakatar zuwa ga suranta halin halin mutumin da yake cikin inuwa azzahir kenan almutahayyir wanda bai ma san me zai ba almahajuni wanda ke cikin bakin ciki almufin ijra'atihi wanda ya tsinda kansa kasa almuntakil min makanin ila makani wanda sai ya tashi daga nan ya koma nan ya bincika ne ya koma ya tashi ya koma can wurin tattirabin a cikin rikicewa wa dahashatin da ban mamaki wane ne za a iya sashi ya suranta irin wannan hali bi hali sahihin fa kada fitra da fatima mutaminan da halin mutumin da ya rasa zogarsa wanda yake mai tsada a cikin kasa ma'ana na kuma kamar ta maka halin wani mutum da yake cikin tsimuwa da rikicewa da wani halin amma ba kowa zai iya gano cewa to kila wannan halin da wani ke ciki na tsimuwa da rikicewa wani hali ya kama da shi har ya kuma cewa ai kila ba wanda zai kama da shi irin marowacin da zoban sai fata da kuma zai gano wannan ba shi ce wai zai iya gano wannan da wuri haka wai za a iya gambata kare gano wannan da wuri
ولو أردنا أن نريد لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام.
yace inda mun so mai ta kawo maka misalai na irin wannan to zancen zai tsawo ma'ana yana nan da yawa cikin balaga karatun ka cikin littattafan adam za ta kai ka zama irin waɗannan tasbihat
سيتم هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ صرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خياله أما يجي تولى بلاغة التشبيه كلام من حيث مبلغ صرافته ta ɓangaren wato kaiwa matuƙa na bankayensa wa bu'di marmaku wa bu'di marmaku da kuma nesan abin jifarsa marma wurin jifa abu wannan da abin da yake nufi nesan abin da za a hango na alaka tsakanin abubuwa guda biyu don kulla kamance ce ne wa muke da masu yin khayal da irin abin da ke cikin sa na khayal amma da lagatu amma da lagatu min haythu al-jura al-kalamiyya allati yudau fiha فمتفاوتة أيضا فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ما ذكرت أركانه جميعها
أركانه جميعها جميعها لأن البلاغة التشبيه مبينة مبنية نعم.
لأن بلاغة التشبيه مبنية لأن بلاغة التشبيه مبنية مبنية
مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به ووجود الأداة ووجه الشبه معا يقولان دون هذا الادعاء دون هذا الادعاء نعم دون هذا الادعاء جميل يا أنا yace wancan ya faɗa maka balaga ta tajiri dan yana da mai kayansa idan an faɗa ta jiya za ka kayi to amma balagar tasbihu min hadha sura na hanyar kalmomin da za ta gina maka tunda ana magana akan rukunan tasbihi ko al-mushabba wal mushabba bihi wajhu samai da kuma to wannan sura kenan ta ganin ido a suratul kalamiyya min hadha suratul kalamiyya allati yudau fiha aidan idan kana son ka gane balagar tasbihi ta fuskar siffar ta tarance wanda ake sanya tasbihin a ciki fa kan tasbihatu martabatan fil balagha ma zikrat arkanuhu jami'a mafi karancin tasbihat ta fuskar matsayi a balaga shi ne tasbihin da aka ambaci dukkan rukunansa to wannan shi ne ke da daraja ta kasa mai arha dan kowa ma da iya tasbihin da za a ambaci ne al-musabba da al-masal wani da wani musulmi da adaba tasbihi to wannan shi kowanne arha in an ce wanne ne yake arha cikin daraja ta kasa cikin tasbihi to wannan shi ne shi ya sha bambam da sauran zantuka na maganin mutane amma kuma an zo zan balaga shi ne na ƙarshen ƙasa لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به dai ita balaga ta tasbihi gaba ɗaya an gina ta ne akan ana son a yi da'awar shi al-musabba shi ne da al-musabba bihi haka ake so a ce to kaga yin wannan da'awar cewa al-musabbahu shi ne al-musabbahu bihi wani shi ne zaki wani shi ne teku ina ba ta da yin wannan da'awar to ba za ta kai labari ba idan an sami ka ambace wajen shabahi da gome da adadin tambihi sai ce wujudul adati wa wajen shabahi ma'ana ma'ana ya hula ne dole hadal iddia to samuwar adadin tasbihi a cikin zancenka da samuwar bayyana wajen shabahi cikin zancenka to ya hana wannan da'awar da zama ta yi tasiri don lokacin da na ce zaizul kal asabi fi shaja'a kaga na rage wa da'awa ta ƙarfi tunda na ce kal asadi sai kuma na ce ma kuma fishe gafi amma idan na ce zaidul asadun to da'awar ta fi karfi amma an batun wajen shabahi da kuma adar tasbihi suna rage karfin ne da'awar ita ko balaga ta tasbihi gaba ɗaya so ake ayi da'awa ne ta cewa mushabbahu shine ilmin mushabbahu bi نعم
فإذا ذكرت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا.
ما دلنا إذا أكشاف أداة التشبيه إتكدي ko kuma aka shafe wajen shabahi shi kadai in tafa darajar tashbihi sai darajar tashbihin ta dan karu ko kadan ta shallake wannan nauyin na magaya fil balagati a babin balaga amma kalilan dan kadan ba za ta karu dan shafe ɗaya daga cikin wancan za ta karu amma dan kadan لأن هدف أحد هذين يسوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعد التقوية.
yake domin shafe ɗaya daga cikin ababen can biyu ahdi hazai ne ɗaya daga cikin ababen can guda biyu ya ma da tasbihi ko na mushaba yuqawwi da'a ittihad al-mushabbah wal mushabbah bihi yana dan karfafa yana dan karfafa wato daidaitar al-mushabbah da al-mushabbah bihi ba'd at-taqwa dan karfafawa ka dauki ne ba'd at-taqwa ba duka taqwa ba أما أبلغ أنواع التشبيه فالتنبيه البريء لأنه مبني على ادعاء لأن المشبه والمشبه واحد.
idan ku kana son ka san wanne ne ko ne ya babu tashbihi to shine at-tashbih al-balik saboda mai da annahu balil ala di'ai anna al-mushabbaha wal mushabbaha bihi shay'un wahid so din shine tashbih al-balik so ke yi da'awar cewa da al-mushabbaha da al-mushabbaha bihi din ne da abu ne kaga ya fada lada sai kawai kulanin asali ya fada lada ka ga ta wajen hukumar ka ga ya ta tashbih to wannan dai abin da yake so ce maka tashbihi yana da tasiri a wajen zance sannan siffar ta gane da kuma ita ma tana tasiri da daban shi tasbihi a wajen zance ya samu banda zance na yau da gobe musamman idan ya kasance abin da kake so ka kamanta wannan da shi alaƙar da ke tsakanin su ma ne san ka ce ba maka san ka ce ba ina fatan fahimta amma kuma a cikin zubin zance to koyaya ka shafe adadin kalmomi to sai ga tasbihin ya fi kyau kana dan shafe adadin abin nan da'awar talatin karfi dan shi da'awa ce gaba ɗaya da'awa ce na'am هذا وقد جرى العرب والمسبقون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر والشجاع بالاسد wannan abin da yake so nuna maka a nan zai maka amfani idan kana karanta littattafai na adab da kuma na balaga irin abin da ya yi shuhura su laraba suna kamanta kaza da kaza laraba suna kamanta kyauta da mai suna karanta suna kamanta jarinta da mai suna karanta kamanta kaza da mai abin da ya yi yawa gudana a cikin maganganun su cewa kaza suna kamanta shi da kaza shi ne ce ya riga ya gudana larabawa suna da su da almuhdasu wanda suka biyo baya su ma suna da kwazo wajen harshen larabci duk da su zuwa daidai lokacin da larabcin ya lalace amma su sun iltizami da ka'idar larabci wato ya gudana a wajen su suna kamanta aljawad bil bahr mai yawan kyauta sai a kamanta shi da mai da teku wal mafar ko ruwan sama ko a kamanta shi da ruwan sama ko a kamanta shi da teku wannan ya gudana cikin rashin larabawa suna ta yawan haka wa shuja bil asad jarumi kuma sai a kamanta shi da mai zaki eh والوجه الحسن بالشمس والقمر yawa kyakkyawar fuska kuma sai a kamanta ta da rana ko a kamanta ta da wata
والشان الماضي في الامور بالسيف ashaham wato jarumi domin yawanci ashaham ko da ke ba jarumi ake amfani shi wajen ashaham ashaham shine aljal mutumin da yake da juriya kananan abubuwa ba ta rikita shi zai jure haka irin mai naci ashaham al-madi fil umur wato mutumin da yake da naci kuma wanda zai zarce cikin lamari har ya kai da cin da to suna kamanta shi da mai bisai sai su kamanta shi da takobi idan takobi da na fara ta sai ta kai da inda take son ta kai والعالي المنزله بالندم Mm. wanda yake da babban matsayi kuma cikin jama'a sai su kamanta shi da tauraro da wani ai tauraro ne ana nufin ah, yana da ulumul manzilati bainan nas babban matsayi tsakanin mutane والحليم الرذيل بالجبل alhalim mai juriya kuma arrazin wato um, arrazana ban san da me- ban san da zan fassara razana da shi ba wayo ke kishiyar dolantaka arrazin mutumin da yake da wayo ko mutumin da yake suna fassara shi da wayo suna fassara shi da kame kai irin kawar da kai shi da hassan bin sabra yake faɗa kuma da aisha hassanun razanin ba ta zallu bi ribatin an gane ku to kaga a razan kenan a razin mutumin da yake mai kawar da kai
والاماني